muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu wannan rana ta Laraba wadda yau 25 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace da 11 ga watan 11 miladiya 2000 da ashirin a kuma wannan masallaci mai tarin albarka masallaci umar umar ibn kabab darasin da zamu yi a cikin littafin mu na shadibiya shine darasin mu na goma sha uku mun faɗa cewa a yau za mu ƙarasa muƙaddima al-imam shatibi rahimahullahu yayi ta nasiha da wa'azi da jan hankali wannan Allah ya mu rana ita yau shine za mu shiga samimin abin da ya shafi karatuka amma ina maimaita mana ina maimaita mana lalle lalle in da shafi biya zaka inda daga sai kake rumuz dinnan sai ka haddace su yawa baka da zabi inda daga sai kake sai ka haddace su sai ka haddace su lalle rumuzin nan na infirad da na jami'i na harufa da na kalmomi dole sai mun haddace su inda daga sai muke Allah ya samu dace to za mu tashi da ce bi nafsi man istahada ila Allah wahdahu wa kana lahu alqur'anu shirban wa maghsila nan suka ce bi nafsi din sai kai takadiri yana cewa afdi bi nafsi ina fansa da kaina man istahada ila Allah ga duk wanda ya nemi shiriya zuwa ga Allah ma'ana ya kama hanyar Allah dodar wahadahu shi wannan wahadahu zai iya zama wahal na lafazar jalala ko tunda shine me aqrabul madhkur man istahada ila Allah wahdahu kidan la sharika lahu wato kenan sai ya zamo ana nufin ya kama hanyar Allah ɗoɗar kuma baya haɗa Allah da kowa a cikin dukkan haƙin da shafi na Allah in ka ga dama ka ce wahadahu tana komawa zuwa ga damiri na cikin manista hada tunda akwai huwa to sai wahadahu ta zamo hal nasa kenan halata kaunihi munfaridan fi tsariƙin musul illahi subhanahu wata'ala wato kaman an samu lokaci na gurba duk addini ya gurbace shi kadai ya kama hanya Allah shi kadai mun gane ko to wanne za mu rinjayar mu ce wa da hu zai zama hal na lafazar jalala lura da karbin mazkur mun san shi ka'idan larabawa cewa damiri yana kuma zuwa ga karbar mazakuri ba dole ya zama ko da yaushe ba ko akwai lokacin da in kace zai koma zuwa ga karbar mazakur to ka kwanta mota haka ne ko baka ba liman haka ne yanzu misali kawo cikin kuna ne za mu samu misali wato ai wannan ma da to kaga wato azziruhu wato waqiruhu kaga wato sabbihuhu dole zuwa ga Allah zai koma yanzu ka dauki aka aka misali wanda zan iya tunawa yawa in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wannan kudin yana kuma zuwa gawa zuwa zuwa ga shedan zaka ce ai dole baka da zabi dole zai ina koma zuwa ga to za ka samu akwai zama'ir ma a cikin Qur'ani sai ga lamiri ya koma zuwa ga wani abu kawai wanda za ka ce sai dai ka kaddara yanzu to Allah ya samu dace mun fahimci wannan yawa sai ce wa kana lahul qur'anu shirban wa magsila haka ne ko wa kana lahul qur'anu yace qur'ani ya zamo gare shi wancan manisa da shirban wato wani kaso kun san ashirbu shine an-nasibu min al-mashrub hadhihi naqatun laha shirbun ma'ana wani kaso na abin sha yawa to saboda haka wa kana al-qur'anu shirban qur'ani ya zamo wato kawai shine ruwan shansa wa magsila kuma shine wurin wankansa wannan kinaya ce ta cewa gabaki daya baya tsallake hududin da Qur'ani duk inda Qur'ani ya ja layi ba zai tsallaka ba kuma ya iktifa'i da abin da Qur'ani ya zo masa da shi ma'ana yana bin Qur'ani sau da kafa wa kana lawal Qur'anu shirban ya zama shine ruwan shan sa shine komai nasa wa magsila sai shira suka ce magsila anan ismu makanil ghusl ka san abin da ya zo alawaza ne maf'il ya tamilu an ya ku nasma zamanin a wisma makanin maf'il zai iya zama wa sunan wuri ko sunan lokaci bai don ka ce maulidi fi shahari kaza mai nuna zarfi zaman in ka ce maulidi fi kano kaga isin makano yawwa haihuwata a wata kaza kaga kana nuna lokaci haihuwata a gari kaza kaga gari kake nuna kaga maulid alawdani maf'il mun gane ko to kaga magasil shi ma haka ism makan to saboda haka kenan daidanuhu fil qur'an kaiwa da kawo su duk gabaki da cikin littafin Allah ne ma'ana la yabghi bihi badalan bai neman canji a mamadin littafin Allah subhanahu wata'ala to sai yake cewa wa tsabat alaihi arduhu fattaqat wa tsabat alaihi arduhu kasassa sai ta dada da gare shi kasarwa nan suka ce ko dai a ce ardu al-mustahdi ko kuma man sahada shi wannan wanda yake neman shari'a zuwa ga Allah sai ƙasarsa ta daɗaɗa gare shi ma'ana saboda ƙana'ar da Allah ya wadata shi da shi to sai ya zama bai da wata damuwa inda yake rayuwa ba abin da yake sa mutum ya ji daɗin rayuwa irin Allah ya shi da ƙana'a saboda ba kwafa kullum ya kalli wani ya fi shi Allah ya mawa wani abin da kullum a cikin damuwa wanda Allah ya azurta da kana'a kullum a duniyar sai me yake kallo kasa da shi to sai kasarsa ta da dada gare shi ko kuma a'a wannan hudin tana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala man sahada ila Allah to sai ta koma zuwa ga wancan kenan wa qabat alaihi ardullah wato sai kasar Allah ta da dada gare shi ma'ana rayuwar da zai yi a duniyar nan tana yana cikin kwanciyar hankali da kyakkyawan yanayi kullun ji yake babu abinda Allah ya rage masa bai masa ba dai kenan ko kuma hudin zai koma zuwa ga Qur'ani to anan kuma kinaya ce kenan wa qabat alaihi ardul Qur'an Qur'ani ya zama kaman wata ƙasa ce da yake rayuwa a ciki to sai ya zama rayuwarsa cikin Qur'ani ta dada da gare shi wani kaminsa kaiwa da kawo wasu a cikin littafin Allah ne ira'atan wa ta'alluman wa ta'liman kullun haka rayuwarsa take fata fattaqat bi kulli abirin hina yusbihu mukhdala fata fattaqat sai kasan nan ta dunga kekkecewa bi kulli abirin da duk wani wato ainihin abun kanshi furan kanshi kanshi to anan sai suka ce in mun ce arduhu kasa wannan wanda ake takawa ko dai mu ce ardul mustahada ko ardullah to kasar da shi mutumin yake rayuwa ko kuma kasar da Allah shin fada sai ta dada gare shi kuma ta kake ce bi kulli abirin da dukkan wani abin da rai yake so ya gani kuma mai kanshi sai suka ce anan kinaya ce ta cewa wato idan bayan Allah nagartattu suka yawa a ban ƙasa to Allah yana zuba albarka a wannan ƙasar ya zama hatta irin rayuwa da ake yi yanayi ne mai kyau domin Allah subhanahu wataala yana kawo albarka musamman saboda karanta littafinsa babu abin da zaka ta samu albarka kamar littafin Allah subhanahu wataala suka ce ko kuma in mun ce arduhu qur'ani ake nufi to fatabat alaihi arzul qur'an kasar qur'ani ma'ana abin da yake rayuwa a cikin sayo da kullun sai ta dada da fata fattaqat sai ya zamo duk ta kyakkece ta tsatsage kamar da za ta tsage tsiro ya fito bi kulli abirin da duk wani abu sun ce shi abir asali tare da ake hada da za'afaran to kenan yawan karatun qur'ani da bibiyarsa yana ta samun ilimai yana ta samun kullun yana samun ilimai da Allah yake ainihin ciyar da shi gaba sama da yadda yake baya karatu da yake Allah yana tubuda masa Allah yana tubuda masa hina yusbihu yayin da yawa gari yawa gari ma'ana duk lokacin duk wani waye gari na Allah sai ya samu wata fa'ida wasu suka ce ana abinda ma ake nufi da fatta fatta fatta katin nan shine ladaddaki da Allah zai ta bashi na karatun Qur'ani kullun yana karantawa yana samun lada to kamar noma yake tsare mai kyau yana ta fitowa yana son fa'ida mukhdalan kullun wato a cikin danshi yake ba ya samun bushewa baya bushewa Allah ya ji kan gwani na dudu shi cewa yake ba zai yiwu ka yi ƙur'ani ka riƙe shanu biyu ka talauta ba zai yiwu ba wai in ya ga wani ya wuce da gasa ta yage sai ce kai ku ce masa zai rubuta ƙur'ani sai da mai sabon ɗinki shi a ran ma ai bai haddace ba shi yanzu dama a duniya akwai irin wannan bai haddace ƙur'ani ba kamar wannan to zai rubuta ɗan talatin shi a ran ma ko talatin ɗin sai ce to talauci farawa ya talauci ba farawa yi haka ne da gaske to ma'ana magabata da yawa sun yi wannan kuma alhamdulillah ta banyan malamai da kada suna da irin wannan ran Allah ya ji kansu su biyu da mara isa aka rabiu da gwani dan zarga wata rana ya zo shi mara isa aka rabiu wajen gwani dan zarga to da yake kusan shi da son almajirai da ya musu abuwa da baiwa haka sai kwari ɗan zarga yake ta to almajirai yan goga suna suna ta hamma ba za a yi musu ɗan yafi da aka saba ya ce hamma ba ne ya ce ai idan ka ga mahaddaci ya yi yunwa shi ya so ya ce duk in ka ji ana magana wai wani wani da gizi biyar biyar yana tun daga magarin mutane ƙur'ani ke ta karantawa kawai Allah ya ta kawo ma abubuwa kawai shi ne ka gani to kuma magana ta gaskiya wannan abu kusan haka ne yawwa Allah sa mu dace eh to sai ce fatuba lahu wa shauqu yab'asu hammahu to shi wancan almusada ce fa tuba lahu ko dai kace farin ciki ya tabbata gare shi ko kace aljanna ta tabbata gare shi daga cikin sunaye da aljanna sai ce wa shauqu yab'athu hammahu begen in mun ce tuba aljanna ake nufi aljanna ta tabbata gare shi to kuma begen aljanna nan da shauƙinta kullum shine yake zaburar da iradarsa ma'ana ko ya yi ɗan rauni ya ji kasala da ya tuno aljanna yake so haba sai ya duka sai ya ƙara ƙaimi Allah ji kan magabata akwai wanda ake cewa inda za a ce da shi alkiyama za ta tsaya gobe bai iya ƙara komai akan abin da yake to kaga wannan su ne ƙarshe bayan Allah to saboda haka sai ke cewa wa shauqu yab'athu hammahu begen aljanna da ainihin marmarin aljanna kullum shi ne ke zaburar da iradarsa duk lokacin da ya rauni ya tuno ga abin da yake so to sai ya sake zuga dantse sai ya ce wazandul asa ko wazandul asa ya taji fil qalbi mush'ilan in kaga dama ka ce mush'alan sai ya ce wazandul asa to amma kistun nan da bakin ciki ƙarar mamala da muka san kistu kistu eh ban ji ba yar a ci balbal a sha za ka kusa ƙarar ba a masu ba da kyastu yawwa shi su wani abu ne na mutane da wato dan karfe ne da dan dutse har da yar ashana dabara ce da an buga fal yar audugan na sai wuta ta makale shine kasu shine a matsayin ashanan mutanen da to shine azan yanzu ya riga ya bata babu shi tun da a wancan lokaci ba a shana shi ake shi ne kyasu eh burkaki ba eh wanda suke burka a a burkaki wannan da ba shi burkaki ai abin nan ne ake samun sullan kara da kuma an bara kara sai wannan ba wannan abin mai wahala shi wannan babban da an buga kawai shi kenan sai dan tararrin sai shige cikin audugar kawai sai ga wuta ta kama shine kestu to shine yake cewa wazandul asa kessun nan na bakin ciki ya taju yana balbala fil qalbi a cikin zuciya mushkilan wato yana mai ainihin tashin wuta abinda shura suka ce abinda yake nufi can yana cewa wa shauku ya ba su hammahu begen aljanna yana zaburar da iradarsa to amma a gefe ɗaya kuma wa zandul asa kistun nan na bakin ciki da damuwan shi mutum ne mukassir in ya duba yanzu gashi yana son aljanna amma gashi rago gashi kasalalle gashi duk wani aiki da ake da aljanna ma baya yi to wannan bakin ciki shi kuma sai ya dinga kona zuciyarsa wannan tawazu ne na bayin Allah wannan bawan Allah Allah na tuba in baka ce masa daga cikin manyan waliyai ba to za ka sa a ciki to shine yake cewa wazandul asa kyastin nan da bakin ciki da damuwa na kasala da rauni da rashin jajircewa ya taji fil kalbi sai ya dinga wato ainihin haɓaka yana tauro a cikin zuciya mushkila yana mai balbalar wuta ma'ana zuciya kullum ce ta kuna ya ga dimban ya sun yi gaba duk asabi kuna sabgar shi na baya wanda yake kuma mun san ba haka bane rahmatullahi ta'ala alai sai ce huwal mujtaba yagadu alan nasu kullihim ya ce huwal mujtaba shi wancan da ya manista haɗaɗin nan shi ne mujtaba zaɓaɓɓe a wajen Allah ya gadu alan nasi kullihim yana sammako zuwa ga mutane ga baki ɗayansu ma'ana yana mu'amala da dukkan mutane ko ƙariban gariban musamman mu'amala kaga ga kalmomi kace wani zaka ce za su karo da juna qarib kuma ya zama garib to sai yake cewa shi wannan mujtaba ya gado alan nasu kullihim yana sammako zuwa ga dukkan mutane ma'ana yana mu'amala da dukkan mutane qariban makusaci ne ta tare da su ta fuskar mu'amala zai mutunta kowa zai girma kowa zai ba kowa hakinsa amma kuma gariban bako ne a cikinsu ma'ana ayyukansa da yake na bin Allah sau da kafa baki ne a cikin al'umma an saba da bidoyi da al'adu kaga dole ya zama bako kaga wato kenan kaman zamanin gurba yawwa to gashi dai kariban ta fuskar mu'amala kusa yake da kowa amma gariban kuma ta fuskar halayyarsa mustamalan wanda ake jawowa a jika kowa da jawo da shi a jika mu'amala kuma wanda ake burin a samu hali irin nasa wasu daga cikin shura suka ce mu'ammal shine allazi yu'malu du'a'uhu ma'ana wanda ake sa zuciya ana fatan addu'arsa idan an shiga a cikin matsala wani daga cikin magabata ba zai iya tuna sunansa ba yake cewa ina ga mutanen zamanin nan duk wani bala'i da zai tunkaro su ina ga da addu'a hamza Allah yake ɗauke shi ma'ana imamu hamza ɗaya daga cikin ƙari'ai saboda bin allansa da wara'insa wani a cikin lokacin sai kita ina gani allah bai ɗauke bala'i sai ta hanya ta dalilin hamza ma'ana kenan mutumin kirki ana sa zuciyar da ya addu'a Allah zai karba to shine mustamalan abin jawowa a jika kowa yana so ainihin ya dawo shi a sai nasa ne sannan mu'ammal wanda ake wato buri ana da wato fata ko dai a zama irinsa ko kuma fata akan addu'o'i da zai yi ɗaya daga cikin magabata in wani ya zo ce yi min addu'a sai ce min misali ɗaya kulubin du'a min misali ɗaya kulubin du'a imshi imshi imshi salas ni ai ba a nema addu'a wajen iri na ba a nema ita tafiya ka tafi kuma yi mutum ya tafi sai masa addu'a ma'ana bai son tsarkake kai bai son tsarkake kai ma'ana yanzu in ce yi min addu'a ya ce to zan yi to abin da yake fata kawai sai Allah ya bashi kaga zai ce ai wallahi malam wani yana addu'a to su ba su son taskiya sai sai kai tafi tafi ni ba ni ba a nema addu'a wajen irina ki tafiyar ka sai ka tafi kuma shikenan sai maka Allah sarki Allah sa mu dace yawwa to sai yake cewa ya uddu jami'an nasi maulan li'annahum ala ma qadahu Allah yujruna afula wannan baiti sun masa fassara biyu ko dai ya uddu jami'an nasi maulan yana kallon dukkan mutane gabaki ɗaya bayi ne na Allah domin kalma ta maula tana iya kasancewa ma'ana bawa to fuska ta farko ka ce ya uddu jami'an nasi maula yana lissafa duk mutanen duniyan nan bayi ne abin mallaka a wajen Allah ba wanda ya isa yayi abin da Allah bai yi ba kuma ba wanda ya isa ya hana abin da Allah zai yi li'annahum saboda su alama qadahu Allah akan dukkan abin da Allah ya hukunta yujuruna af'ula suke gudanar da ayyuka ma'ana ba wanda ya isa yayi aikin da Allah bai bashi dama ba to alqaza anan sai zama alkauni tunda qaza guda biyu da akwai shar'i mun gane ko wannan shine ma'ana to wannan da yake nunawa in a bisa wannan fuskar ma'ana tsananin tawakkali ma'ana ya dogara ga Allah bai ji akwai wani dan adam da ya sai cutar da shi shine ya quddu jami'an nasi maulan yana lissafa ma'ana yana kallon dukkan mutane abidun mamlukun bayi ne wanda suke Allah ya mallake su ba wanda yasa ya kaddamar ko ya akara kawai Allah shi yake da wannan li'annahum domin su alama qadahu Allah a bisa abinda Allah tun fil azri hukunta shi zai faru yujuruna afula sun yi gudanar da ayyukan su wannan shine ma'anar farko ta biyu kace ya uddu jami'an nasi yana lissafa dukkan mutane maulan matsayin masoya ma'ana shi ba zai ce yana gaba da wani da wani ba li'annahum saboda su alama qadahu Allah a bisa abinda Allah ya hukunta nan alqada'u shar'i yujuruna afula suke gudanar da ibada ma'ana yana kaunan mutane wanda suke bin dokokin Allah sau da kafa duk abinda Allah ya hukunta ba sa tsallakewa to kaga ana ya zama alqada'u shar'i to wannan shi kuma yake nuna wa tawadu kaskantar da kai bai nuna yafi wane bai nuna sama yake da wane ya uddu jami'an nasi maula duk mutane ne daukar su masoya abokan ka ba abun kauna li'annahum saboda su alama qadahu Allah yudun aqula wannan shine ma'ana ta biyu sai yake cewa yara nafsuhu bi dhanbi aula yana ganin kansa aula bi dhanbi kansa ya fi cancanta da zargi ma'ana ba zai zo ya hau kan laifinsa ya ta hango na suwa ne ya zargi wane ya kushe wane ya bata wane shi baya wannan in ma har zargi zai yi to yana ga kansa ya fi cancanta da zargi shi ne yake cewa ya ranar sahu bin zambi aula yake cewa domin li'annahu ko li'annaha ko menene ban ga wajen ba yawa ya ce li an alal majidi domin ita ransa a bisa aiki da ya kamata a yi na samun ɗaukaka lamtal ak mina sabari wal'ala yara na sahubin zan mai aula yana ganin ransa tafi cancanta da zargi li'annaha domin ita wannan ran nasa alal madadi a bisa aiki da za a yi a samu ɗaukaka lamtal ak mina sabri wal ala ba ta ɗanɗani judan ƙasa ko kwattowa ba muna da abubuwa masu ɗaci za mu zo za mu zo abin da yanzu mutumin da yake ganin cewa ya yi kasala duk wasu mutane sun yi ƙoƙari sun haura shi sun yi sama wa zai zarga kansa wani ya yi ƙoƙari ya yi sama wani ya yi ƙoƙari ya yi sama wani ya yi ƙoƙari ya yi sama ni kuma na yi kasala na yi ƙasa to saboda haka ya rana masa hukun zan mi aula sai ya kalli cewa kansa ta fi cancanta da zargi li'anna saboda ita ransa alal majidi a bisa aiki da za a samu ɗaukaka lamtal akmina sabari wal ala ba ta ɗanɗana jiyo da ƙasa kwakwattawa ba wannan nau'i ne na abin nan shi a sabir shi ne ake cewa jiyo da ƙasa juda ƙasa da hausa ta gi- ta ta gida juda ƙasa wani tsiri ne mai ɗaci na ban mamaki daga cikin abin da zai nuna ma ɗacinsa ƙwararru suna cewa idan kaza tana kwanci ka zo ka ɗebo juda ƙasa ka zuba ƙwan ta ƙyanƙyasa 'ya'yan to in ka yanka su sai dai ka zubar ɗaci ba za su ciwo ba ba su ciwo ba saboda ɗaci to ma'ana abinda yake shi kuma ala shi ma ciyawa ce ta yi kama da ciyawar a sunan wannan abin mm, maganin zu- mm, malariyan nan ta zargade ta zargade ta yi kama ta zargade hakanshinta shi ne al'ala masu sharhi nan tun da dai kamala ta Allah ce suka yi masa ɗan gyara suka ce ina ma dai cewa ye li'annaha malima li'annaha alal majdi lam tasbir ala sab- sabiri kaga asabar da asabir suna cewa asabaru kasmihi murrun mazaqatuhu lakinna awaqibahu ahla min al-asli kaga asabir sadun ba'un ra'un shine du da kasa sai suka ce mu- eh, mu- eh, kasmihi to shi asabar kamar sunan sa ne sabr ma'ana hakuri to yadda ka san sunan watan tsirin hakuri ba dadi gare shi ba to kamar ju da kasa ne murrun mazaqatuhu dandanan sa yana da daci lakin a waƙe ba hu ala min al-asli amma karshen sai ka zuma zaki in kai hakuri zaka more kai ma zaka ji dadi to sai suka ce ina ma cewa ye li'anna al-madrin lam tasbir ala sabiri wal ala suka ce abin da yasa shi as- as-sabir al'ala kai shi ala la yusafu bil la'ik a ce alikahu lam yal akbata yal aku al'ala sai dai ya mutagu ko ya akulu ko kuma da cewa ya li'annaha alal madrin lam tata'am domin a ta'am ya shimalu shurba wal akla inna allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu kaga ruwan da aka ce wa man lam yat'amhu kuma sha ake nufi ah ina karanta fatawul bari akwai wasu daga cikin malikiya wasu ma wasu shuduri suka ce wai wannan ya nuna cewa bai halatta ayi tsarki da ruwa tunda ai Allah ce wa man lam yat'amhu wa ta'amu la yusanja bihi wannan ai zafin kai ne za- zafin kai ne to albihim dai ah, inda ya ce lam am to duk da al'ala da asabar da sun shigo sai suka ce wannan za ka kwatanta shi da wani balar da kauye da yake magana dabba sai yake cewa allaftuha tibnan wa ma'an allabtuha tibnan wa ma'an wal ma'u la yuqlab inma yushrab takadirin magana sa allabtuha tibnan wa saqaituha ma'an to nan sai suka ce kenan takadirin sa lam tal'ad min as-sabri wa lam tat'am al-ala an dai gane abin da ke so in ce ma'ana yana nuna cewa ransa ta fi cancanta da zargi saboda bai wahalar da kansa ya zama ya tursasa kansa a wajen abubuwa wanda za a bi Allah a samu ɗaukaka ba wanda kun ga duk dai tawazu'u ne sai yake cewa wa qad qila kun kal kalbi yuqsihi ahluhu wama ya'tali fi nus- fi nusihim mutabazzila sai ce wa qad qila dama can a karin magana an fada an ce kun kal kalbi ka zamo kaman kare yuqsihi ahluhu masu shi suna nesanta shi suna korarsa suna dukansa amma duk da haka wa- wama ya'tali fi nusihim baya gajiyawa baya takaitawa a wajen ba su haƙinsu mutabaddila yana iya yinsa akwai ɗaya daga cikin malamanmu ba sai na ambata sunansa ba a jami'a ya koyar da mu ulumul qur'an mutum ne mutamakkin yana da rubuce rubuce ma akan ulumul qur'an to shi sai yake cewa shi wannan baitin gaskiya bai masa ba ya za a zo dan adam shine ashraful khalqi ashe kuma kun kalkalbi wanda kuma shine adalin makalukas to amma ni gaskiya bana tare da shi saboda abin da hafizahullah yana nan Allah ya hafizahullah malami ne ba na wasa ba yanzu haka ina da tafsiri a sai da ya bi kasa kasan kun san shagidi rahimahullahu ta'ala original din wanda mai abu'ul bayan to akwai kasa-kasansa wanda ya tafsiri wala malamin nan namu hafizahullah sai da ya bi kasa-kasan nan ya tara su ya rubuce su ko da yake ina jin ma wani yanki na suratul baqara da ali imran da nisa amma dai ina jin wajen mujalladi ko shida ne ko bakwai ina da shi ya samu suna al'albun namir min majalisar shagiri fi tafsir yana da matuƙar muhimmanci gaskiya sosai to abinda ya sa na ce ni ba tare da shi a wannan malamai sun ce babu laifi ɗan adam ya ɗauki darasi ya ɗauki izina a wajen ko menene a rayuwa nan da ya ce kun kalkalbi ma'ana ba yana nufin wato gabaci ɗaya ba ma'ana ka ɗauki wata sifa tasa wannan da ya faɗa akwai babban malami ina jin sunansa abubakar abubakar shi na akwai sunansa muhammad ibn khalaf ya yi littafi sunan littafin tafadilul kilab ala kafirin min mallabisa siyam ka duba kaga wani kuma wallahi ba aka ne din eh sunan ta me kenan tafdilul kilab ala kathirin min man labisu siyam fifi ta karnuka akan dewa da wanda suke sa riga da wando ka gani tunda akwai wanda ai kun san daga cikin abubuwa da nukan fada kakanninmu suna koya mana wani abu mai kama da tatsuniya amma kuma tarbiyya ce na faɗi wannan wasu karatuttuka ba so nake in faɗa gaba ɗaya ba cewa wani mutum yana kan gadon ajali sai ya ce maɗansa na so in koya ma zaman duniya amma ga shi rayuwa ta kusa ƙarewa ba zan iya faɗa ma ba to sai ya zana dabbobi guda goma kare yana ciki ya ce ka je su koya ma zaman duniya to da ya je gun kare bayan uban yaro suke da yake cewa mahaifina yana kan gadon adali ya ce zo ka koya mu zaman duniya sai ce to yaro zaman duniya yana da yawa ba zan iya koya ma shi gaba ɗaya ba amma zan koya ma abu ɗaya duk abin da za ka yi ka yi da masoyinka maki duk yadda za ka yi ba za ka burge shi ba sai ce kuma zo mu je ka gani aikace shikenan sai ya tafi makarantar allo ce ni yanzu kaga yana son karatun allo bari in je wajen yan kola wancan ko za su bande yana zuwa suka taso ihu gare in aka ta jifa aka farfasa masa abin nan shikenan ya taho gida yana tahowa masu shi suka taso kai waye abin nan waye taba wannan kare aka zo a goge masa jini aka sa masa magani aka kawo masa abinci to ka gani yace wa'ancan ne ina so su amma ba sa so na ka duba abin da suka yi mu to shi maki duk yadda za ka ba za ka burge shi ba to kai mu'amala da masoyanka kaga su wani da ke kaga a ya kuwa ba zaman duniya wani alau'i albihim dai wannan ni ba na ganin beken imam shazabi da ya ce wa kada kila kun kalkalbi a wata faɗai an ce ka zama kaman kare yi kusi yi ahaluhu yanzu a ga mai shi ya dake shi amma ka sai koma gefe da kada jela kuma da ya kai sai taho shi ne sai yi kusi yi ahaluhu to anan sai suka ce yayi kinaya akan ɗayan abu biyu ko dai mutane da zaka zauna su za su yi ma jafa'i wani na kusa da kai din shi zai maka abin da ba daidai ba to kada wannan ba daidai din ba ta sa kai kuma ka muna masa mu'amala in ba ya maka ba daidai ba kai kai masa kirki to kaga kenan yi kaman yi kusi ahluhu mutanen ka suna maka jafa'i to kai kuma kanka ce zaka saka da wannan yi musu kyan mu'amala ko kuma yana nufin in ka ce za ka bi hanyar Allah Allah zai iya jarraba ka da talauci da rashin lafiya da kaza da kaza to kada wannan jarrabar za kuma kai nesa da Allah yanzu kaman kare ne da mai shiye da ke shi kaga kwabar shi yake ga wani abu da yake ga bai dace ba dan baya son sa ba to kenan da ko Allah zai jarabe ka da wasu abubuwa to kada ka fasa bin Allah kai ta bin Allah Allah shi ya san hikima to shi ne ke cewa wato abin nan baya abin nan sai ke cewa la'alla ilaha al'arshi ya ikhwati yaqi jama'atana kullal makarih wala wannan nasihohi da ya faɗa mana na kyawun hali da bin Allah da tawazu'u da dogaro ga Allah to sai ce la'alla ilaha al'arshi ta yiwu ma'ana ana sa zuciya ubangijin al'arshi shine Allah ya ikhwati ya ku ƴan uwana yaqi jama'atana ya kiyaye al'umman mu ma'ana in mun bi wa'antan nasihohi muka sa su a waƙin aiki a rayuwa muka bi sau da kafa to akwai sa zuciyan yaqi jama'atana Allah ya kiyaye jama'a mu ma'ana kuma yana nufin su wanda ake magana akai mahaddatan qur'ani kullal makarih duk wani abin ki huwala wanda yake abin tsoro to Allah zai kare su ko kuma ka ce ma duk duniya yake nufi wannan nasihar da ya faɗa ta bin Allah ta kaza ta kaza to in mutane suka bi sau da kafa akwai sa ran la'alla ila al'arshi ya ikhwati yaqi jama'atana kullal makarih huwala to Allah zai iya wannan mun gane ko sai ke cewa wa yadda aduna min man yakunu kitabuhu shafi'an lahu in ma nasuhu fayamhala yace wa yadda aduna kuma Allah ya sanya mu min man yakunu kitabuhu daga cikin wanda littafin Allah zai zamo shafi'an lahu mai ceto gare shi a ranar lahira in ma nasuhu domin ba su manta da shi a duniya ba fayamhala balantana zai sare su a wajen Allah ya zo a cikin wani hadisi alƙur'anu shafi'un mushaffa wa mahilun musaddaq shi alƙur'ani mai ceto ne wanda ake ba ceto mana in ya nemi ceto za a bashi shi ya sanya kullum ka ce Allah ka sani a cikin ceton ƙur'ani ko ka ce a cikin ceton manzo alaihi salam shi ceton ƙur'ani ba a shiga wuta domin ga hadisi yi wuta bil ƙur'ani وأهله الذين كانوا يأملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل إمران تحاجان عن صاحبهما Qur'ani zai zo yana sha Allah ka bani sai tanwani Allah ka bani sai to kuma Qur'ani ba bawon Allah bane sifar Allah ce da Qur'ani ya ce a bashi sai tanka kai tsaye ba abin nan an gama to kaga shafi'un mushaffa sannan wa mahilun musaddaq kuma mai suka ne da ake gaskatawa Allah kiyaye duk wani Qur'ani ya soka ya gama yawo duk wani ƙul'ani ya soka ya gaba yawo to hadith yake cewa menene wanda ya bi shi to zai masa jagoranci manittaba wasaqahu aljanna wanda duk ya bi alqur'ani to zai ja shi zuwa gidan aljanna wanda kuma ya bijire masa zai tunkuɗa kiyarsa zuwa wuta Allah ya shi mu to shine yake cewa wa yaj'al min man yakunu kitabu shafi'an lahu idh ma nasuhu domin basu manta da shi ba suka kin aiki da shi fa yamhala ballantana ya kai su ka su ko sa a wajen Allah subhanahu wataala anan idh ma nasuhu abinda ake nufi annisiyan shine rashin yin aiki da shi to amma shura suke cewa ya tamil an yakuna nisiyanan lihibdihi an tsariƙil gafla ko bai sababin gafla ta iya yiwuwa ma haddar ake nufi ma na su ma hafizu minhu ba su manta abin da suka haddace ba ma'ana zai zama laifi in yi zama saboda gafala ne akwai wanda gafala za ta sa kawai ya shi tun da ma Allah bai bashi duniyar bakatun ƙwararri ma mai zai wala akwai wanda kawai haka kai Allah ji mu wallahi ɗan uwa a makarantar allo malam kasan sabar da suke yi dan da Allah mai gafara ne kawai wasu maganin ma ba da ɗinka faɗa wani ne daga cikin gadda aka ba aka ce takara ce amma dai gaskiya ne arhace ita shi ne yake ta banza ma balanta na samu kuɗi la ilaha illallah wai karatun qur'ani ba kuɗi shi a gunsa na banza ne nasarar Allah salamata wa lafiya Allah ka yabe mana wato dan dai qur'ani idan musulunci ya halatta kayar banna in ba da haka ba za ka faɗi wannan ba sai ya ce wa billahi hauli wa atisami wa kuwaci ya ce wa billahi hauli wa atisami wa kuwaci wa mali illa sitruhu mutajallila ya ce wa billahi hauli wa atisami bi quwwati in muka ce alhawul shine at-tahawulu min shay'in li akhar ka juya daga wani abu kaza ka koma zuwa ga abu kaza da sai ki ce wa billahi hawli duk dabara ta gaba ke dai a hannun Allah take ni dai ba na da wata dabara wa atisami da kuma kariya ta wa quwwati da kuma karfi na ma'ana ba na da dabara da zan iya kare kaina sannan ba ni da wani karfi wanda zan iya kare kaina ko in jawo abin da nake so kaina ko in tura abin da ba na so ba zan iya ba ba da wannan sai ce wa maliya illa sitruhu ba na takama da komai sai suturan Allah da rufin asirinsa halata kauni mutajallilan bihi halin kasancewa ta na lullubu da wani sutura ta Allah ma'ana ba abinda nake takama da shi sai rufin asirin Allah subhanahu wataala wanda shine ya lullube ni ya buce dukkan abubuwa wanda za a gani na aibi tare da ni Allah ka samu haka to sai shi fa ya rabbi anta lahu hasbi wa uddati alayka atimadi zari'an mutawakkila yake cewa fa ya rabbi anta allah yace ya ubangiji na kai ne allah abin bauta wato kalmomin bawon allah nan za su nuna maka abin da yake cikin zuciyarsa abubuwa ne na fuskantar allah kai tsaye babu nuna wani fede ko wani abu kawai abu ne da yake nuna tauhidi da bin allah da sauransu allah ka mu dace yake cewa ya allah kai ne abin bauta ya wato ya ubangiji na kai in bauta wa hasbi kuma kai ne ka ishe ni wa uddati kuma kai ne tanadina ma'ana ba abin nan tandaya Allah sai kai kai ne tanadina alayka atimadi dogaro na gare ka yake bari'an ina mai kaskantar da kai ya Allah gare ka mutawakila ina mai dogaro gare ka to wannan shine karshen muqaddiman mu ta shadriya in Allah subhanahu wataala kai mu rana ita yau zamu soma isti'aza zuwa insha Allah abin da zamu iya ina da maimaitawa don Allah don Allah a biya shi din nan ayi kokari a haddace su abu ne wanda yake mai sauki daga cikin abin da yake sa haddace abuwan kai rumuz nake so in ce abin da yake sa ana haddace irin wannan gaskiya akwai muzakara a ce yanzu wasu mutum biyu uku su haɗu su saba kansu ko so ɗaya a sati za mu dinga haɗuwa muna muraja'a wani bari in zo in haddato in karanta ma kaji ko na haddace shi ma ya zo ya karanta ma kaji ko ya haddace to wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa gaskiya a wannan na gaya muku mu abin da ya sa muka haddace wasu abubuwa dole ne na faɗa muku a baya ɗan adam abin da ya sa yake yin hadda ko dai tsanani dole ko kuma wani gatanci a ce ga zunzurutun manzutu na faɗa muku lokacin da muka yi jami'a wallahi halkanmu ne dai tuna ina rikin abdurrazik kawai yau da za ka je sai ya karanta maka wannan ya ce ka je ka haddace su yadda kake haddace sunan yan uwanka maza da mata gobe ka zo masa da shi kuma wallahi dole ka je ka haddace saboda su dama dattawa ne irin yadda ka za ana a makarantar allo dama da yasa ce kif ala rajulin wahid akan kafa ɗaya zaka rashi yace to ka masa da kuma ga bibi rula din sa in ka ka sai ta kwanda lama ita yadda ka zama in primary ba yadda zaka kuma dole ka je ka haddatu to sannan uwa uba ba wannan ba shin jarabawa idan aka zo jarabawa wallahi yadda zaka kawo qur'ani hadda shafin haka na shadibiya in ka zo dama sai a maka kamu hudu shine ka'ida kowane sha biyar kowace samista ba na mantawa a shi abin da shek jado dama majabu'a ce shek jado za ku ga suna zafi abin da wato shi ba wani irin buta makinan nan to da na zo ina zauna sai shek abdulrazak ya ce is'alhu su'alan mumitan li'annahu mutamakkinu bi yibdihi wala yana kai mun kamu takwas a ƙur'ani ana gama kuma sai a ce to ƙalin nazim rahimahullahu ta'ala kaza ta ce wasin nazim ya ce kaza wala dole ka ji tunawa kuma ya daga cikin abin nan abin nan ɗinka ƙur'ani in ban manta ba talatin da biyar sha ɗabi'a sha biyar hamsin kenan kuma idan ka ci idan ka ci nawa ne in ka ci to in ka menene ma na jahin ga baki da 60 so in ka ta 59 ka fadi 59 ka fadi wa mur ka gani to ina kake da zabi dole kai hadda ka san in ka fadi ba zuwa hutu sai ba ne to ina ka ina wasa ba dole ka da ido wuce ba to saboda haka bu hadda ta zamo dole dole dan ma dai abubuwa dai sun tafi haka to amma na tabbatar dai wallahi aka samu mutum biyu uku suka yi makan su kiyamar da aka zauna to za a iya yin abubuwa insha Allah Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ku yi hakuri mun cinye abin da hira